إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا قوات الربيع الثاني sanar wadda sultan aka ce ya yi ko ɗaya ga watan rabi'in thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 17 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya amma yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawa dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram fil islam littafi ne wallafar babban malami doktor karbawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha tara cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta wata gaba da malam ya ce alfardu laisa bi mutarrin idza kana fil mujtama'i ma yadfa'u daruratahu mutum ba zai zama wato ya shiga cikin matsanancin hali na larura ba matuƙar yana cikin jama'a mutum ba zai shiga cikin matsanancin halin da za a ce ya ci mushe ko ya ci naman kare ko ya ci wani abu da aka haramta ba ma dama yana cikin al'umma ma karanta gabar da malam yake cewa in dai har akwai wanda yake da abinci surplus ma'ana yana da rara to wajibi ne ya ciyar da mutumin da ya galabaita yake cikin jin yunwa kuma aka ce wannan ba a la'akari da wanda yake da rara ɗin musulmi ne ko ba musulmi ba ne aka ce akwai yanayin da ma zai iya yiwa mutum ya kwata ya ci don ya rayu ko a kwata a madadinsa a bashi don ainihin wato ya rayu sannan bayan mun gama tattauna akan wannan sai kuma muka karanta wata gaba ta azzakatu shar'iyya ma'ana yanka yanka dabba irin na shari'a amma yake ce mana dabbobi akwai ainihin wato albahariya akwai albariya ma'ana akwai dabbobin ruwa akwai dabbobin tudu to su dabbobin da ainihin wato gurin zaman su dindindin diman wada'iman cikin ruwa ne ko kuma su dabbobi dangane da mazaunarsu da gurin rayuwarsu sun kasu kashi biyu akwai na ruwa akwai na tudu to su na ruwa ɗin wayanda suke rayuwa a cikin ruwa ba za su taɓa rayuwa ban aka raba su da ruwa to waɗannan dabbobin dukkaninsu halal ne an same su ainihin wato duk yadda aka same su a kowane irin hali ma'ana da ransu aka same su ko kuma sun mutu an same su ne gaba ɗaya ko kuma wani pieces nasu aka samu ma'ana ba duka aka samu ba an samu wani ɓangare na wannan dabba amma asalinta ta ruwa ce ga ta tayi saman ruwa amma ba dukanta ba ya halatta mutum ya ci da kifi da sauran dabbobin ruwa haka ma karar ruwa haka aladar ruwa da makamantan irin wannan matukar an ce ruwa na ruwa na ruwa wanda baya rayuwa sai a cikin ruwan to wannan kakka ji sunan an ce kare karen ruwa kaji an ce ka ce to an hana cin kare a banda na ruwa kar ka ji an ce a hurrimat alaikum almaitatu wal lahmul khinzir ka ce to an hana cin naman alade a banda na cikin ruwa ina fata an gane duk wanda a cikin ruwa yake in kana fito da shi waje to za a raba shi da ransa kenan baya rayuwa sai a cikin ruwa ya halatta a ci wannan kuma ba a la'akari da waye ya kamo shi a cikin ruwan musulmi ne ya kamo shi ko ba musulmi ba ne kawai za a ci musulmi ne ko ba musulmi ba ne allah ta'ala ya yalota wa bayansa ta hanyar halatta musu wannan sannan sai kuma ainihin wato dabbobin tudu game da dabbobin tudu alkur'ani bai bayyana haramta wani abu na dabbobin tudu ba sai alhanzir kamar yadda ainihin wato aya ta zo musamman a kansa da jin da mushe wato dabba da ta zama mushe da jini da dabbar da aka yanka ba da sunan Allah ba wannan su kaɗai ne aka ware su aka ce ba za a ci ba amma su ma in ka cire waɗannan to ba ma'ana duk wata dabba ta tudu sai wadda nassi ya ware ta in ba nassi bane ya ware ta to ba wanda ya isa ya hana kakaci na fata an gane da aka kaga alhanzir an ware shi ban da shi mushe ko da na rago ne ko da na sa ne in dai mushe ne shi ba an haramta shi ba za a ci ba to haka duk dabbar da aka yanka da sunan wani Allah ko da wato sa ne ko tunkiya ko rago sannan a cikin hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin jaki shi ma ya shiga cikin dabbobin da aka haramta sannan dukkan dabbar da take farauta da fiƙa zaki damusa kura wayannan su ma ba za a ci ba hadisi ya ware su sannan tsuntsaye su ma duk wayanda suke farauta da farce da farce suke farautar abu to su ma ba a cin su kamar irin su mikiya irin su shaho irin su gaggafa da shirwa da makamantansu wayannan su ma duk ba a ci ina fata an gane to wannan a dunkule shine karatun da muka yi da haka zamu shiga gaba ta gaba qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace ishtiratu zakati li ibahati al hayawanat al musta'anas musta'anisa ko musta'anasa wato shardanta yanka domin halatta ko domin halaccin cin naman dabbobi al musta'anasa ko musta'anisa na gida dabbobinmu na gida an sharɗanta kafin su halatta a ci to sai an yanka su to shine sai malai ce ishtiratu zakati an sharɗanta yankawa li ibahatil haywanat domin wannan yankawar ta ba da dama ko ta halatta cin naman alhaywanatil musta'anisa dabbobin gida wa ma ubiha akluhu min alhaywanatil barriya abin da aka halatta cin namansa daga dabbobin tudu ba na cikin ruwa ba nau'ani su ma nau'i biyu ne dabbobin tudu da aka halatta mana mu ci su ma kala biyu ne nau'un maƙadurun alaihi mutamakkinun min akwai nau'in da maƙadurun alai muna da dama ko muna da iko akan mu kama shi mu yanka shine ma'ana makadurun alaihi mutamakkinun zai iya yiwa mu kama wannan miyanka akwai dabbobin da suke a na gida Allah ta'ala ya hore mana su muna iya kama su mu kwantar da su a daddaure su a yanka kal an'am kaman dabbobin ni'ima min iblin na raƙumi wa baƙarin da saniya wa ganamin da tinkiya da akuya wa gairiha da wani waɗannan minal haywanatil musta'anisa daga dabbobin da suke na gida waddawajin da sabagiji ne addawajin sabagiji irin dabbobin da sun saba ko yaushe suna gida ba sa zuwa ko ina da sun ji mai su sai gaji sun biyo shi daga sun saba da mutane sun san yan gidansu da sun ga dan gidansu sai su biyo shi in ya ce koma sai kaga kamar mutane ana magana da su koma gida sai ga ya juya ya koma na fata an gane su ake kira dawajin yan kananan dabbobi ne amma an saba da su a gida wannan su ne al'addawajin su ake kira sabagiji watsiyur da tsuntsaye su ma za ga tsuntsayen da ake kiwatawa a gida irin su tattabaru irin su kaji din nan allati turabba fil manazil wa'anda ake kiwata su a cikin gidaje wa nahwiha da makamantan irin waɗannan to kaga duk wa'annan dabbobi ne da gashi dabbobi ne na tudu kuma dabbobi ne da Allah ta'ala ya ba mu iko da dama da imkanin mu kama su mu yanka wa nau'un ghairu maqdurin alai akwai kuma nau'i na biyu cikin dabbobin dai gida din wanda su kuma ghairu maqdurin alai ba a ba mu dama ba da ba mu da iko akan su wala yutamakkanu min ba a iya samun damar da za a sarrafa su ballantana a yanka su an gane to za mu ji sai ce amma nau'ul awwal shi nau'in na farko ma'ana dabbobinmu na gida waɗanda ba su da matsala ba gardama ana iya kama su a kada su a ɗaure su a yanka faƙadish taraɗar islamu to su waɗannan ɗin musulunci ya sharɗanta li'ibahatihi domin domin su halatta an yi zakka a yanka su tazkiyatan shari'iyyatan yanka irin na shari'a rago da tinkiya akuya da bunsuru ko sa da kuma saniya abinan raƙumi da kuma taguwa waɗannan su ne bahimatul an'am sannan sai kuma wato abin da ya shafi tsuntsaye na ƙasa kenan kaji zabi agwagi da sauransu to duk kaga wayannan Allah ta'ala ya ba da dama da iko ainihin wato a sarrafa su a yanka to wayannan an sharɗanta kafin a ci a yanka su kuma in za a yankan a yanka irin na shari'a ka kasa kunne sosai ka ɗauka malamin yanka wani mutum ne na daban ko a samu wani alaramma na layi kai da kafa nasa ne shi ake ba malamin yanka ba bakin ciki muke masa ba amma ba shi kadai aka ce yanka ba duk musulmi zai iya yin yanka rago ne sa tinkiya kaza duk ka koya hamma ta kama za ta iya yanka dan gidanka yaron ka ma zai iya yanka ba sharadi bane sai baligi ko sai alaramma ko sai liman ko sai kaza sai kaza zaka ji kawai ka kiyaye sharuɗan yanka kaza ko saniya ko rago yaya sharuɗan suke a musulunci in ka kiyaye su kai ma in aka zana ina malam wani baya kusa ka ce ku bani wukar ka yanka za ka iya kai ma za ka iya zama malamin yanka ina fata an gane sai yake cewa shuruɗu zakatu shari'iyya sharaɗan yanka irin na shari'a wa zakatu shari'iyyatul matulubati yanka irin na shari'a da shari'a take nema inna ma ta timmu to irin wannan yankan kawai yana cika bi shuruɗin da sharuɗa ka kiyaye wannan don kakka ya da ɗaya daga cikin sharuɗan ka sa mutane su ci dabbar da ba halat zalla ba na farko an yi zubahal haiwanu a yanka wannan dabbar auyun hara ko a soke ta don dabbobin za ga ko da yanka ake ako kuma wadda mashi ake caka mata a soke ta kamar raƙumi ko to sai ce an yi zubaha alhaiwan a yanka dabbar auyun hara ko a soke ta bi alatin hadda da abin yanka mai kaifi shine alatin hadda ba ce wuka kawai ba dan ba wuka ne kaɗai abin yanka ba shi sa aka ce ala duk abin da yake ala zai iya yanka dabbar ya fitar da jininta yana da kaifi ya zama abin yanka shi sa aka ce bi alatin hadda da abin yanka mai kaifi mimma yanharu dama daga abin da zai iya kwararar da jinin dabbar wa yufril audaja ya datse wannan jijiyoyin wuya wannan jijiyoyin da suke gefen wuya wannan abin zai iya yanke makogwaran ya yanke su to shikenan shine abin yankan walau kana hajaran ko dutse ne ka samu wani dutse irin mai kaifin nan ba wuka ku samu ga wani dutse mai kaifi zai iya yanka wuyan kaza eh sai a yanka da shi aw khashaban ko katako aka samu wani katako mai kaifi shi ma za a iya yanka da shi فعن عدي بن حاتم الطائي أنكر ودق عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال يتي قلت يا رسول الله نتي يا مايكن الله إننا نسيد السيدة mu mukan kama abin farauta fala najidu sikinan sai mu rasa wukar da za mu yanka illa zirab sai dutse shine azzirab ga dabba mun buge ta tana neman mutuwa kuma ba wuka cikin abin nan ɗinmu na farauta ba wuka ba abin yanka sai dutse irin mai kaifin nan ai alhajar shine azzirar azzirar shine alhajar awul madar wato dutse awul madar ko tsingaro shine almadar shi ma nau'i ne na dutse mai kaifi kaga ana yanka abu da shi almuhaddad min mai kaifi minhu na shi wannan dutsen in aka samu wani dutse mai kaifi to za a iya yin yanka da shi ma'ana sai tambaya shi adi yake cewa mukan samu kanmu gashi mun kama dabbar farauta amma ba mu da wukar da za mu yanka illa zirar sai dutse ko tsingaro almuhaddad mai kaifi wa shiqqatil asa ko wato tsagin sanda shine shiqqatil asa tsagin sanda ko a ɗan ɓamɓaru wani abu a jikin sanda za ga shi ma wannan ɗan abin kamar asabari ko wani abin da za ga yana da kaifi ai albus shine kamar albus wato albus shine shiqqatul asa ko kace sillan kara ko ainihin wato abin nan tsagin sanda faqal annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce imri dama ka zubar da jinin dabba kawai aka ce ai ah arikhu zubar da jininta kawai bima shi ita da duk abin da ka so wa dhkuri ismallahi alai kai dai ka ambaci sunan Allah akan yankan kaga kenan za a iya yin yanka da kwalba za a iya yi ko za a iya yi da langalanga za a iya yi da reza na'am to kaga duk wayannan za a iya yi amma an san an yarda da tsaftar su ko inda yanzu ka san akwai tetanus kuma haka wasu abubuwan kuma sai an kula da ingancin su da tsaftar su ma damar abin ba shi da wata illa a jikinsa kuma yana da kaifi abin yanka ne da haka za a iya yi duk da waɗannan ko gwangwani hakan an fafe shi a wanda yara suke yin mota ko shi ma yana yana da kaifi zai iya yankawa annabi sallallahu alaihi wasallam sharadin da ya ba adi kenan yace kawai sharadi na farko abin yankan ya zama mai kaifi ne ba a so ka zo ka samu kai yankan ka bewa irin ta mata ko ta kubewa a zo ai ta dadirawa a wuyan dabba wani lokaci ma sai mutum ya daga ce bata yanku ba sai a sake mayarwa a ci gaba da dadirawa kaga wannan gaskiya akwai azabtarwa akwai azabtarwa akai ba daidai bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda an kawo to a wasa su ko su mutane ba ruwansu kawai kowace wuka za su ɗauko ma amma kai in za ka yankan ka tattaɓa ka ji in tana da kaifi za ka ji in ba ta da ita ka wasa in ka wasa sannan sai ka zo ka yanka wannan hadithin imamu ahmad ya ruwaito cikin musnad ɗinsa hadisi na dubu goma sha bakwai da ɗari biyu da hamsin wa ƙala mukharrijuhu wato waɗanda suka fitar da wannan hadisin suka ce hadithun sahihun ورواه أبو داود إمام أبو داود يروي توش حديثي ندبو بيو دلي تقوز دا أشرين دا هدو ابن ماجا شما حديثي ندبو أكو دا دلي دا سبعين دا بكوي أبو عبد الله الحاكم النيسابوري شما يروي توش يا إنغان تاش حديثي نا دبو بكوي دا دلي شدا ثلاثتهم دكا نسو سروي توش في الزبائح أتكين كتاب الزبائح نلت تفنسو sannan sahawu ibn hibban ibn hibban ya inganta hadisin hadisi na 300 da talatin da biyu da ibn mulakin filbadirin munir mujalladi na tara shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya haka hafizu siyuti fi sagir shi ma hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da tara sannan sahahul albani fi sahih ibn maja shak nasiruddin albani ya inganta hadisin a cikin sahihu ibn maja hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da ainihin wato saba'in da uku amma ya raunana shi cikin bulugul maram da'afahu fi bulugul maram a ainihin wato a hadisi na ɗari ko shafi na ɗari shafi na talatin da hudu amin na fata an gane sharaɗi na farko kenan ya zama abin yankan ya zama mai kaifi an ya kuna fil halk sannan yankan ya zama a wuya awul labba ko kuma a labba wani ɗan kwari haka na wuya allabba shine ai annahar wani ɗan guri ne da za a ga su in ana za a soke raƙumi ka duba za a ga an karkatar da wuyarsa a kowane ɗan rami haka shine labba a nan ake soka mashi wannan kamar nan ne makasarsa cikin sauƙi kamar yadda makogoro da wannan jijiyoyin suke makasa mai sauƙi ga su sauran dabbobin da aka shi sai ya zamanto abin da ya fi masa sauƙi kuma sunnar shi ainihin wato fitar da ransa shine a soka man mashi labba ɗin a wannan labba ɗin wa zalika bi qat'in fil halq wato shine a yanke makogwaran yakunu al mautu fi atharihi wanda ana yankewa dabba za ta mutu shine yakunu al mautu wanda mutuwa za ta kasance fi athari ana gama yankan kar a samu abin da an yanka amma ga dabba tana ta wahala ta ki ta mutu a a yanka gur shi yasa aka ce a yanka wannan wuraren dan nan da nan makasa ce cikin sauki da haka sai aka ce a yanka gurin da ya kunul mautu fi athari nan take zai mutu bayan an yanke wannan gurin shine makogoro au da'anin fil labba ko bayan an yi suka a wannan kwarin wannan labba din ya kunul mautu fi athari wanda shi ma mutuwar wannan raƙumin za ta kasance nan take bayan an soka masa mashi a wannan labba din wa akmalu zabihi mafi cikar yanka yanka cikakke an ya qata'a al hulqum wal mari shine shi mai yankan ya tabbatar ya yanke makogoro wal mari da kuma almari almari wa huwa majrar da'am wa sharab shine magudanar abinci da ruwa min alhalq a makogoro wal wajnataini da jijiyoyin guda biyu su ake so ɗaya tana dama ɗaya tana hagu sai makogoro a tsakiyar su shi yasa za ka ake yankawa haka ana juya saboda in kai haka za ka iya tsinke jijiyar da take nan in ka dawo ga makogoro in kai haka za ka iya tsinke ɗaya jijiyar da take nan sannan ga makogoro kaga abu abu nawa kenan wajen guda uku ga makogoro ga kuma almare sune alwajnatai wa huma irqani galizan in baka san meye wajnatain ba sai malai ce wa huma sune irqani wasu jijiyoyi guda biyu galizan masu kauri fi janibai thagratin nahar wato a gefen wato kwarin wannan nahar wuya za ka gansu a gefen kwarin wuya na dabba to anan za ka ga gefe gefen su za ka ga akwai wannan jijiyoyi masu kauri guda biyu su ake kira wajnatain to in ka yanke makogoro sai kuma ka tabbata ka yanke waɗannan jijiyoyin guda biyu ka koma lamba ta ɗaya a ƙasa ya ce liba'adin fukaha ishtira ɗaton fi matsalatin zabihi wasu daga cikin ainihin wato malaman fiƙo sun sanya wasu sharuɗa game da matsalar yanka dabba sai doktor karzawu ya ce taraknaha mun kyale wannan matsalolin ba mu yi magana a kansu ba li'annahu lam ya'ti nassun sarihun bi shiradiha domin babu wani nassi ingantacce karara da ya shardanta su kawai malamai ne suka kawo su suna suka shardanta su amma ba wani nassi da ya kawo wato da ake da shi na shardanta su din wa li'anna zabaha kuma saboda shi yanka dama ma'rufun bil fitra sanannen abu ne a fitrar dan adam da Allah ta'ala ya halicci dan adam a kansa ya tashi da fitrar sanin yanda zai yanka wal'adati da kuma al'ada li kulli nas ga kowanne mutane fala da'i li hadhihi ta'ammuqati wat tashaddudat da haka babu wani dalili na sai an zurfafa an tsananta shari'a ta ce a yanke makogoro a yanke kaza shikenan kawai wannan zurfafawa da tsanantawa babu bukatar sai an kawo shi kowanne mutane suna da al'adar da suke bi kuma sannan akwai fidira ta dan adam da Allah ya halicce shi akai ta sanin yadda zai yanka dabba allati la tattafiqu wa yusrul islam wanda wayannan zurfafawar da za a yi ta'ammuqat din da tashaddudat tsanantawar wa za ka same su ba sa haduwa da sauki irin na musulunci wa basatatuhu da kuma fadi irin na addinin musulunci walidhalik ikhtalafu fi ikhtilafan kathira shi yasa su kansu fuka hadin sai suka samu sabani mai yawa akan wannan matsaloli din halil wajib ga irin sabanin shin wajibi ne qat'ul arba'ati sai an yanke wa dabba abubuwa guda hudu sannan ta yanku alhulqum makogoro walmari da wannan magudanar abinci da ruwa sannan walwajnatain da waɗannan jijiyoyin guda biyu nawa kenan hudu shin sharaɗi ne wajibi ne kai sai mutum in mai yanka ya zo sai ya tabbatar ya yanke waɗannan abubuwan guda hudu kulluha dukkansu aw ba'dha ko kuma wani bangaren su ila ya yanke makogoran duka jijiyar bata yanku ba duka ta nan dama amma ta hagu ta yanku ba komai dabba ta yanku ko sai lalle sai an yanke su duka to malaman sun yi sabani akan wannan wa halil wajibu fil maqtu'i minha qat'ul kull aw al akthar sannan abin da yake wajibi a yanke shi a yankan shin sai an yanke duka ko an yanke mafi yawan sa yayi misali makogoron sai an yanke shi duka ko kuma an yanke biyu bisa uku na makogoro ita ma jijiyar an katsa daya daya kuma sai aka yanke daya bisa ukunta mafi yawan guraren da aka ce a yanke din an yanke mafi yawan su ba duka ba yanka yayi ko dole sai an tabbatar da jijiya ta nan ta katse makogoron ya katse sannan wannan magudanar abinci da ruwa shi ma an yanke shi ya katse sannan ɗaya jijiyar ta nan ita ma ta katse malaman duk sun tattauna akan haka wahal min sharɗil ƙati kuma yana cikin sharaɗin yankan Allah tuqatta aljauzata ila jihatil badan kar a yanka gurin da ya ƙetare zuwa ɓangaren jikin dabbar bal ila jihatin ra'as duk abin da za a yanka sai dai abin da ya shafi ɓangaren kai kar a tafi ɓangaren da ya shafi jikinta wahal in qata'aha min jihatil unq shin idan mutum ya yanka dabba ta bangaren wuya an gane ko min jihatil unq ta bangaren wuya kila ba ta makogoro ba ta wuya ya taho ko ta nan ko ta nan ko ta baya haka ta bangaren wuya dai sai ya yanka jaza akalu hashin wannan dabbar ya halatta a ci amla ko kuma ba za a ci ba sannan wahal shin min sharɗi zakati sharaɗi ne na yanka Allah ya rufa a yadahu kada mai yanka ya ɗaga hannunsa hatta yutimma zakata har sai ya ƙarasa yankan dukan ko kuma a'a yana da damar yana yankawar atishawa ta zo masa ko ya ji an kira shi a waya ko kuma ya ga wakabba ta da kaifi a shiga shi kuma ya fara yanka ya cire ya ƙara wasa ta ya dawo ya ƙara sa sharaɗi ne in ya ɗora ba ɗagawa har sai ta yanku ko kuma yana da damar ya ɗaga hannunsa ya kuma mayarwa ya ƙara sa ila har zuwa ƙarshen dai saɓanin da malamai suka yi wa bi kulli ɗarafin min ɗarafai su'al ƙala ba'adul fukaha a kowane ɓangare cikin ɓangaren tambayoyin nan a cikin malamai akwai wanda suka faɗe su shi yasa sai ce tunda ba nassi akan wayannan ba sai ya kawo su ba amma yayi ishara dan ka san akwai wannan maganganun shi yasa sai ya koma ƙasa sai ya kawo ma maganar shi dai bai kawo a cikin gundarin karatun ba dan ya ce babu nassi akan su kawai abin da shari'a ta ce a samu abu mai kaifi sharaɗin farko kenan abu na biyu a yanke me makogoro ina fata an gane da kuma me wajinatain ko yawa a yanke makogoro a kuma yanke labba ko a soki dabba a labba ko kuma a yanke makogoranta kawai in aka yanke makogoro ta mutu ta yanku ko ba ta yanku ba ta yanku sai dai ce mafi cikar mafi cika a yanka shine da aka yanke makogoron to a yanke wannan jijiyoyin guda biyu a yanke gurin da abinci yake bi da gurin da ruwa yake bi a yanke su wannan aka yi shine cikakken yanka amma inda za a yanke makogoro dabba ta mutu shikenan abinda ake bukata kenan ya samu amma duk waɗannan shin kaza shin kaza shin kaza malamai ne na fiqh suke ta wannan tattaunawar kuma babu wani nassi akai shi yasa malamin bai kawo shi ba wa yushtaradu hadha wa yasqutu hadha ash-shart so sai malai ce wannan sharadin na a yanka dabba ta makogoro a yanke makogoranta da jijiyoyin nan to wannan sharadin shi ma zai iya saraya zai iya faduwa idza ta'azzara zabuhu idan yankan ya gagara fi mawdhi'ihi al-khas a gurin yankan na musamman in dabbar akan zabinka ka kamo ta aka zo aka kwantar da ita aka daddaure aka za a yanka to shine wayancan sharuɗan za a cika su to idan yanka ta ta makogoro ba zai yiwu ba fa dabbar ga ta tinkiya ce ko rago ne ko sa ne amma yankansa ta wuya ba zai yiwu ba kamar yaya sai ce ka an ya taraddal haiwanu fi bi irin kamar dabba ta fada rijiya ba za a iya tsamo ta ba ko kuma ta gangara ta fada wani rami kuma sannan min jihati ra'asihi da ka ta fada ana kallon ta gata ta tuntsira kanta yana can cikin ramin ko yana cikin ruwan rijiyar ga kafafuwanta sun daga sama ba wanda zai iya shiga rijiyar kara ya asara ta kuma ta mutu kuma ga ta cikin irin tana cikin irin dabbobin da cewa aka yi a yanka ka ji wata ka'ida ta musulunci to yanzu ya za yi inda a ce kan sama yake sai a samu wani ya ɗan yi ƙoƙari ya ɗan lallaba ya lallaba ko ta hakan ya yanke ta ta haka to kan ne ya yi ƙasa ko kuma wasa ne kaga ga nauyin jiki gashi kuma ta kayi ya fada ko raƙumi an fahimta amin amin bi haisu la yunalu halquhu ta yanda ba yanda za a iya samun makogoransa aw labbatuhu ko wannan labba korin da za a caka masa mashin ba yanda za a samu dan ya fada rijiya ko rami kuma da kaya fada aw yaniddu ko kuma a'a gashi kamar irin shanun nan za a ga da sallar na a yi an yi ta artabu da shanu ko dai ya kwace ko wajen sarrafa shi a kada shi a yanka a yi ta fama da shi za a ga au ya niddu ko yana harbi da an matsa kusa da shi an rasa yadda za a yi da shi harbi yake wa ya tamarrad ya kangare ala ɗabi'atihil musta'anisa akan ɗabi'arsa ta gida da aka san shi yanzu ya zama kamar wani naman daji irin ɗabi'arsa ta sanyin rai da kwanciyar hankali a kama shi a harbe makafa a kada shi a yanka ya ƙi wannan lihaza to saboda irin waɗannan abubuwa da na dabbobi da ake iya samu yu'amalu to za a mu'amalanci wannan dabbar mu'amalatar saidi irin mu'amalar dabbar da ake farautarta na ba ta gane yawa sai a kenan kawai sai a samu wani mai kwari da baka kawai sai a dame ga sa kato wajen na dubu ɗari hudu ya faɗa rami an gane kuma na layya ne sai a yi layya da shi a cikin rijiyar a cikin ramin ma'ana za a samu kibiya kawai sai a taɓe sai a harbe shi da ita wata dabba ake yi wa irin wannan dabbar daji wadda ake farauta idan aka harbe shi alabashi da mahaucin gididdibo shi zai a haka ya fito dan dai kan ya mutu saro kaza zai a dinga sa masa ana dagowa shikenan dai ina ba ta gane wa yakfi kuma ya wadatar an yujraha a raunata a raunata shi bi muhaddadin da abu mai kaifi fi ayyi mawdhi'in mustada'in min a duk inda aka samu dama yanzu maganar makogoro ta tashi a lokacin da kuke da iko gashi a gabanku to shine ba yanda za a raba shi da ransa sai ta makogoro amma yanzu ga wani wani yanayi da aka shiga maganar yanka shi ta makogoro ba ta mata so ba dan ba zai yi ba to yanzu ya za a harbe shi duk inda aka samu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ina ba ta gane duk inda ya samu aka samu dama kawai sai a harbe shi a gurin وفي الصحيحين حديث يازو cikin bukhari da muslim an rafi' ibn khadij daga rafi' dan khadij Allah ya kara masa yadda qala yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin a wata tafiya fanadda ba'irun min iblil qaum sai wani raƙumi ya tsinke min iblil qaum daga raƙuman mutanen da ake tafiya ya balle ya yi cikin daji a guje walam yakun ma'ahum khailun kuma babu doki a tare da su ballantana a hau doki a je a shawo kansa a koro shi ya dawo babu faramahu rajulun bi sahmin sai wani mutum mai gwanin harbi sai ya daidaice shi daidaice shi kawai sai ya tatsa kibiya sai ya harbe shi da ita fahabasahu kawai yana sai ya tsaye da shi cak yana harbin sai ya same shi a daidai kawai kama an tsare shi sai ya tsare shi ya tsaya a haka ta haka aka zo aka yanka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce inna hadhihi baha'im lalle ku sani irin waɗannan dabbobin na gida awabida suna da irin nasu tashin hankalin da musiba ka awabidil wahash ko suna da yanayi da halayya irin halayyar dabbobin daji dabbar daji zancen ka kama ta cikin kwanciyar hankali ka yanka bai taso ba ita ce sai dai ka tura karanka ko ka harba da in kai maharbi ne sai dai ka harba da kibiya ko ka harba da bindiga sannan ka same ta a guje take daga inda take inda za ta ma a guje za ta amma ita dabbar gida kaga sabanin wannan to sai dabbar gida sai ta ari irin halin dabbar daji ta tsinke sa'a ne gashi na sallah yana samun irin wannan ya balle duk yanayin yadda ya taho din nan ba mai iya tare shi kuma dama unguwanni ne na gefen gari ana yana nema ya nausa cikin daji a rasa shi a samu wani wanda ya iya harbi kawai sai ya harbe shi kawai a yi bismillah dara ma harbe shi kawai fahimta in kuma da kibiya kawai sai a taɓe kibiya a yi bismillah sai a harbe shi amin amin yake cewa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya bada lasisi kaga yanzu su Rafi ibn Khadija ne abin ya faru da su suna halin tafiya raƙumi ya kwace aka ga ana nema ya asara sa kawai sai kuma ba doki da zai je ya shawo kansa a kawai aka wani ya harbe shi da kibiya sai kuma ya tsaya ma'ana ya fada a gurin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su ma irin wannan dabbobin namu na gida suna da yanayi da halayya irin dabbobin daji da aka fa ma fa'ala min ha hadha duk dabbar da take ta gida ta yi irin wannan yadda raƙumin nan ya yi faf bihi haka za to ku yi masa irin haka an samu latin ko ba a samu ba an samu shi kenan duk dabbar da ta yi muku irin wannan yanayin ta nuna ita yanzu ta rikide ba ta gida ba ce ta yi halayya irin ta daji to ku yi mata irin yadda aka yi yanzu wannan hadisin muttafaqun alai imam bukhari ya rawaito cikin az-zaba'ih wa sayyid hadisi na 2544 imam muslim a cikin abahi hadisi na 1968 mun ji sharaɗi na nawa na biyu a yanka dabbar a yanke makogoro da jijiyoyin nan in ya yiwu in bai yiwu ba dabba ta zamanto za ta- ta gudu ko ta kwace ko kuma tana da hadari a tinkare ta gashi ta wa- wajen mutum biyu sun je duk ta ya- ta- ta harbe su sun- suna kwance su saboda haka tunda an lura da wannan to sai a yi musu irin haka amma asali shine a yi mai a yanka sharaɗi na uku Allah yuzkara alaihi ismu ghairillah kar kuma wajen yankan a ambaci sunan wani Allah sharaɗin yanka kenan na uku wa hadha mujma'un alai wannan malamai na musulunci duk sun yi ijma'i akan haka wa zalika hakan anna ahlal jahiliya bin da yasa aka sami da mutanen jahiliya kanu yataqarrabuna sun kasance suna yin ibada su nemi kusanci ila alihatihim zuwa ga iyayen gijinsu wa asnamihim da gumakansu bizabhi li ajaliha sai su yanka saboda wannan iyayen gijin ko saboda wannan gumaka din imma bil ihlal ko dai ta hanyar ɗaga murya inda zabihi lokacin da za su yankan bi asma'iha da sunayen wannan iyayen gijin ko sunayen gumakan wa imma bi zabihi alal ansab al makhsusati laha ko kuma su yanka alal ansab ga gumaka al makhsusati wanda aka wanda aka keɓance wannan gumakan laha da ita wannan dabbar da za a yanka fa harrama alqur'anu zalika kullahu sai alqur'ani ya haramta wannan gaba daya kama zakarna kamar yadda mun ambata a baya wa ma uhilla li ghairi llahi be da abin da aka yanka da sunan wani Allah wa ma dhubiha ala nusubi da abin da aka yanka da sunan gumaka sharadi na hudu an yadhkura an yadhkura smullahi ala zabiha ya ambaci sunan Allah ga dabbar da za a yanka din hadha huwa adh-dhahiru minan nusus wannan shine abin da yake na zahiri ya bayyana daga cikin nassosin da aka samu fal qur'anu yaqul alƙur'ani yana cewa fakulu min ma zukira smullahi alai ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance masu yin imani da ayoyinsa wa yaqul Allah ta'ala ya kuma cewa wala ta'kulu kar ku ci mimma lam yuzkar ismullahi alai daga abin da ba a ambaci sunan Allah ba a kansa wa innahu lafisq domin wannan abun fasikanci ne ina fatan gane kaga a karkashin wannan ayar an mun fahimci ashe in za a yanka dabba an baci sunan Allah war rasul sallallahu alaihi wa sallam war rasul alaihi salatu wassalam ya qul annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ma an harad dama duk abin da ya zubar da jinin dabba wa zukira smullahi alai kuma aka ambaci sunan Allah akan wannan dabbar fakulu ku ci wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin az-zaba'ih wa sayyid hadisi na 5498 imam muslim cikin adahi hadisi na 1968 hadisi ne na rafi'u bin khadij wa mimma yu'ayyidu ijaba hadha shar daga abin da zai karfafu wajabcin wannan sharadin al ahadithu allati sahhat hadisan da suka inganta fi ishtiradi tasmiya wato wajen sharɗanta ambatan Allah fi saidi wajen farauta inda ramyi saham lokacin da mutum zai harba kibiyarsa sai ce bismillah sai ya harba au irsalil kalbil muallam ko lokacin da mutum zai aiki karansa da ya ilmantar da shi a halinsa na dan farauta yana da kare to ya ga wata barewa ko wata dabba da yake so karen ya farauto masa sai ce bismillah kamo min ita shikenan sai karen ya tafi to in ya kamo wannan dabbar ko da ta mutu wannan kashewar da karen ya yi shine yankan an fahimta kama sai a ce kamar yadda bayani akan haka zai zo wa zahaba ba'dul ulama wasu malamai kuma sun tafi ila anna dhikra dhikra smullahi la budda min wasu malaman suka tafi akan cewa ambatan sunan Allah wani abu ne da ba makawa ga dabbar da za a yanka walakinahu laysa min lazimi sai dai ba tilas bane an ya kuna shi su ambatan sunan Allah ya kasance in zalika wato ambatan Allah ya kasance inda zabhi lokacin yankan ba sharadi bane ba lazimi bane zaka iya mutum zai iya kenan ya yanka dabbar bai ambaci sunan Allah ba amma bal yujzi wa anhu zai iya wadatar masa an yadhkurahu ya ambaci sunan Allah inda al'akali lokacin da zai ci an ji wani abin nan na malamai ko wasu cikin malamai suka ce wato ambatan sunan Allah wannan wani abu ne da ba makawa sai an ambaci sunan Allah amma su a wajensu ba lallai ba ne a wajen yankan dabbar sai an ambaci sunan Allah in ba ambata ba wajen yankan dabbar to ba matsala in an zo cin dabbar sai a ambaci sunan Allah shi kenan yayi an gano wannan abin da ya fi shahara shine wancan a zo yankan a ambaci sunan Allah saboda gudun ɓacin rana kar a zo ci kuma a manta tunda an ce ba makawa to shikenan a yanka wajen yankan a ambaci sunan Allah amma da mai yanka zai manta ko ko cikin littafin iziya na abul hasan ash-shazili kaje ka karanta babun yanka zaka ji shi ma ya ambata ka idan mai yanka ya manta bai ambaci sunan Allah ba yace fakul da sunan Allah a ransa amma ya zo kawai har ya yanka dabbar ta yanku ta mutu bai ambaci sunan Allah ba ya manta to kaga maganar wannan malaman kaga tana da amfani to sai a gaya mutanen gida duk wanda ya zo ci ambaci sunan Allah domin malam lokacin da zai yanka ya manta bai ambaci sunan Allah ba an fahimta to ai shi sa muke wannan karatun da mutane su ji yawwa kagan an ji yanzu wanda ya samu kansa cikin wannan yanayin ba matsala eh an fahimta sai yake cewa fa innahu domin yanda al'amarin yake idza samma in ya ambaci sunan Allah indal akli yayin da zai ci alama ya akuluhu akan abin da zai ci din lam yakun akilan ma lam yuzkar ismullahi alai to bai ci abin da ba ambaci sunan Allah ba kansa bai ci ba shi abin da ya ci ya ci abin da aka ambaci sunan Allah ko da yake a yankan ba ambata ba ma shi da ya zo ci yayi yanzu da aka ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai shi da daman naman ya zo wajensa sai ya ce bismillah sai ya ci yanzu shi ya ci naman da ba ambaci sunan Allah ba ya ci naman da aka ambaci sunan Allah dan yayi shi na fata gane wa fi sahih al-bukhari an aisha hadisi ya zo cikin bukhari daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda yace anna qauman wasu mutane hadithi ahadin bi jahiliya ba su daɗe da barin jahiliya ba ƙalulin nabi sallallahu alaihi wasallam ba su sababbin musulunta ne sai suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tuna na bil luhman mu fa mutane suna zo mana da nama la nadari ba mu sani ba a zakaru sumallahi alaiha shin sun ambaci sunan Allah lokacin da za su yanka am lam yadhkuru ko ba su ambata ba ba mu sani ba nama ne irin na kasuwa an fahimta ka je abbatuwa ko ka je ka ga mai nama kawai akan hanya ya ɗauko kayan nama ko ka je wajen wani mai nama a zaune akan teburinsa shi ma in ka tambaye shi ma ba ba shi ya yanka ba kuma ba a gabansa aka yanka ba siyo shi ya a haka an fahimta abin da aka an zo an siyarwa yake kawai to shine wannan ainihin wato a hadithin wayannan sahabban suke cewa ya maikin Allah akan zo mana da nama amma fa mu ba mu san matsayin naman ba an ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka ko ba ambata ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ana akulu minha amla shin za mu ci wannan naman ko ba za mu ci ba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce udhkuru smallahi fakulu wa kulu ku ku ambaci sunan Allah ku ci na ba ta gane yawa ko kana tantama ne sai ka yi bismillah ka ci wannan hadithin imam al-bukhari a cikin zaba'ih ya rawaito shi hadisi na 5507 sirru hadhihi zaka yanzu kaga mun samu sharuɗa guda nawa na yanka abin yankan ya zama mai kaifi a tabbatar an yanka makogoro da sauran jijiyoyi na uku kar a ci abin da ba ambaci sunan Allah ba na hudu kuma a yi ambaci sunan Allah sirru hadhihi zaka to menene sirrin ba za a ci dabba ba sai an yanka ta wa hikimatu sirru hadhihi zakati wa hikimatuha sannan mecece hikimar a yanka din wa sirru fi hadhihi zaka yace sirrin da ke cikin yanka dabba kafin a ci kama yaluhu lana kamar yanda yake bayyana a gare mu huwa izhaqu ruhil haywan shine dan a fitar da ran wannan dabba bi a ƙasar ɗarikin ta mafi wato ta gajeriyar hanya yurihuhu da za ta hutar da wannan dabbar bigairi ta azimin ba tare da an azabtar da ita ba lihadashturi ɗatil alatul muhaddada don haka ne ma aka sharɗanta abin yankan ya zama mai kaifi wahiya asra'u asaran domin ya fi saurin tasiri wajen yanka dabbar washturida zabuhu fil halq kuma shi yasa aka sharɗanta yankan a yanka makogoro wa huwa aqrabul mawadi domin duk a jikin dabba shine wuri mafi kusanci li mufaraqatil haya wajen raba wannan dabba da rayuwarta bi suhulatin cikin sauki shi yasa ba a ce a dinga yanko ta ta kafa ba ko a yanko cinyarta ko a yanko hannayenta ko a yanko a'a sai aka ce wuya nan ne ake ganin za a raba ta da ranta cikin sauki wa nahyun anil zabhi bisin kuma shi yasa shari'ar musulunci ta hana yin yanka da haƙori mutum ya kama wuyan kaza ya cizge shi da haƙori aka ce an hana wa zufur da farce shi ma aka ce kar a yanka da farce li'anna zabaha bihima domin in aka ce za a yanka dabba da haƙori ko da farce ta'azibul lil haiwan gaskiya akwai azabtarwa ga dabba kuma ba a so a azabtar da ita wala yaqa'u bihima ghaliban illa al khanaq kuma ba abin da yake faruwa in an ce za a yi amfani da waɗannan abubuwa guda biyu haƙori da farce mafi yawan lokuta illa al khanaq face shaƙe ta kawai za a yi sai dai shaƙe al khanaq wa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihdadi shafara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ainihin wato wasa a shafarati wuka wa irahati zabiha da kuma hutar da ita dabbar da za a yanka kama fi kama fi sahih kama yanda yazo cikin bukhari inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay lalle Allah ya wajabta kyautatawa akan komai fa idza qataltum fa ahsinul qitla in za ku yi kisa ku kyautata kisa wa idza dhabhtum fa ahsinuz zibha in za ku yanka ku kyautata yankan wai ita kanta dabbar a yi mata ihsani wal yuhidda ahadukum shafaratuhu kuma ɗaya daga cikin ku ya wasa shafaratahu wukarsa wal yuhidda ahadukum shafaratahu ɗayan ku ya wasa wukarsa wal yurih zabihatahu dan ya hutar da dabbar tasa da zai yanka wannan hadisin imamu muslim ya fitar da shi a cikin as-said wa zaba'ih wa ma yu'kalu min al-haywan hadisi na 1955 hadisin shaddad bin aus wa min hadal ihsan yana daga wannan kyautatawar da aka ce aiwa dabba ma rawahu ibn umar hadithin da abdullahi dan umar ya ruwaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara an tuhadda shifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a wasa wukake a wasa wuka wa an tuwara anil bahaim kuma a boye wukar daga idan dabbobin za a yanka dabba a zo a gabanta a dinga wasa wuka haka an ce kai haka a wasa wukar kuma a ɓoye a saka ya wasawar ba a gaban dabbobin ba waƙal sai ya ce idan zaba a ahadukum idan ɗayanku zai yanka falyujhiz ko falyajhaz to yi sauri ma'ana ya sauri ya maza ya yanka ma'ana kaga ba zai yi a yi sauri ba sai abin yankan ya zama mai kaifi ne ai li yusri ma'ana ya sauri wannan hadisin imam ahmad a cikin musnad ɗinsa ya ruwaito shi hadisi na 5864 ibn maja a cikin azzaba'i hadisi na 3100 da na'am waliyutimma falyujhiz sai ce waliyutimma ai falyutimma eh duk zai iya dauka waliyutimma waliyusri eh ya karasa ko ya sauri sai yake cewa wannan hadisin ibn maja a cikin azzaba'i hadisi na 3,172 imamul bai haƙi a cikin azzahaya hadisi na 1,800 a hadisi na 18,920 sannan shek nasiruddin albani a cikin sayihu targhib wa tarhib ya inganta shi hadisi na ainihin wato 10,091 sannan as-sahiha wa sahiha a cikin hadisi na dubu uku da ɗari da dubu talatin da ɗaya da ɗari dubu uku da ɗari da talatin kai ko dubu uku da ɗari da talatin amma kuma ya raunana shi cikin gayatul maram a shafi na talatin da tara to bari mu sauri mu samu gaba ko wa ali ibn abbas radiyallahu anhuma anna rajulan a wani mutum adja'a shatan ya kwantar da akuyarsa wa huwa yuhiddu shafaratahu yana wasa wukarsa a gaban akuyar fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace aturidu an tumita ha maita tani kisa biyu kake so kai mata kana so ka kashe ta ne sau biyu zaka yanka ta kuma a gabanta dan bayan da za ta ka zo ka dinga wasa wukar aturidu an tumita ha maita tani so kake ka kashe ta sau biyu halla ahdatta shafaratak me ya hana ka wasa wukar taka qabala an tudji'aha tinkan ka kwantar da ita yanzu an kwantar da ita ta tabbatar da tafiya za ta yi kuma a gabanta a wasa wuka wannan hadisin dabarani ya fitar da shi cikin alkabir wato mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da biyu haka abdulrazzak a hadisi na ainihin wato dubu takwas da ɗari shida da takwas a cikin almanasik haka alhakim a cikin al'adahi hadisi na dubu bakwai da ɗari biyar da sittin da uku wallafazu lahu wa sahahu wa wafaqahu zahabi wa sahahu al-albani fi gayatul maram sannan albani ya inganta cikin gayatul maram a shafi na arba'in wa gairu ورأى عمر رجلا يسحب شاة برجلها عمر يا ga wani mutum yana jan akuya da kafarta li yazbaha dan ya yanka ta yana jan ta kir da kafa fa qala lahu sai ce da shi wailak kai canka qadaha ila al maut qawadan jamilan wato kai kai jagorance ta zuwa ga mutuwa jagoranci mai kyau ana ka ja kun za ka raba ta da ranta to kai mata abin nan wanda yake ka fitar da ranta wato fitarwa mai kyau mana wannan shi ma abdulrazak a cikin almanasik ya kawo shi hadisi na ainihin wato 8,605 bai haƙi a cikin addahaya hadisi na 19,617 wa za'afahul albani fi gayatul maram amma shek nasiruddin albani ya ce hadisin akwai rauni a cikinsa ka duba gayatul maram shafi na shafi na arba'in wastashhada bihi fi sahiha ko da yake yayi istishhadi da wannan hadithin wato a cikin as-sahiha silsilatul ahadithu sahiha wa hakadha najidu al-fikrata al-amma fi hadha al-bab hiya ar-rifqu bil haywan al-a'jam yake cewa wa hakadha haka dai najidu al-fikrata zamu samu tunani al'amma wato a tunani gaba na gaba daya a karkashin fi hadha al-bab a wannan babun shine hiya ar-rifqu shine tausasawa bil haywan al-a'jam wato ga waɗannan dabbobi da ba sa iya magana shine a'ajam ba sa magana duk da aka yi da su ba yanda za su to a tausasa musu in za a raba su da ransu wa irahatuhu min al'azab da kuma hutar da waɗannan dabbobi daga azabtarwa mastada al-insan ila zalika sabila matukar mutum ya samu damar yin haka to ya sauƙaƙa wa dabbar abu hanyar da tafi dacewa mai sauƙi don a raba ta da ranta to sai mu tashi ainihin wato a wa qad kana ahlul jahiliya waƙadi kana ahalul jahiliya ko to mu tashi a ɗin an ce lokacin yayi ban san yadda kar ta ɗauke mana tashi waƙadi kana ahalul jahiliya ne insha Allah amin amin
حي على الفلاح